أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد السادك الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا shida ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan hudu miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da ɗaya mun haɗu domin mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka kamar yadda muka saba a jiya mun karanta aya na 189 walillahi mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli shay'in qadir inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab wanda gurgudu mun yi bayani akan yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake kiran hankulan mutane su yi tunani dangane da ayoyinsa domin tunani dangane da ayoyinsa zai sa su tabbatar da samuwansa da wahadaniyarsa wanda a bayanan da muka yi ajiya mun yi bayani akan cewa Allah Ubangiji yana kira ne zuwa ga attafakkuru fi ayatihi wa ajaibihi tunani cikin ayoyin Allah da kuma ajaibu na malakutillahi ta'ala wanda insha Allah ayan gaba zai daɗa sarraha mana abin da Ubangiji yake neman hankali ya fuskantu da shi dangane da ayoyinsa dangane da halittunsa domin mutum ya samu natsuwa na imani kuma mutum ya samu wato tabbacin cewa lallai halittun Allah suna da wanda ya samar da su kuma lallai Ubangijin da ya samar da su ya cancanta a kaɗaita shi da ibada. za mu tashi a aya na 190 daidai alarma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النير
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أنت كمان أنت بي أبنجي أنت أبنجي توسوى نيني أولو الألباب saboda Allah a baya ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab da akwai ayoyi dangane da masu hankali abun masu hankali akwai abun lura akwai abin da za su halkanta da shi su zurfin tunani su tabbatar da samuwan Allah. Allah Ubangiji ya kira hankali ya yi tunani cikin halittu da ayoyinsa, afala yanzuru na ilal ibili, kaifa khuliqat ko ba za su dubi raƙumi yadda aka halicci raƙumi ba, wa ila sama'i kaifa rufi'at ba za su duba su gaya ya Ubangiji ya ɗaga sammansa ba, wa ilal jibali kaifa nusifat yaya aka kakkafa duwatsu wa ilal ardi kaifa sutihat ya aka shimfida kasa to Allah yana kiran ulul albab ne albab jam'i ne na lubbu lubbu kuma shine kwayan da yake can ciki a cikin abin amfani wani ne yaban manzon Allah yana cewa huwa lubbu fa'dud man adahu mukhalatan annabi shine kwaya duk wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam ka dirga shi cikin dusa to al-lubbu shine kwaya kaman a cikin kwai da akwai kwayan da yake can cikin kwai shine ake ce masa lubbul lubbi akwai ainihin farin da yake bayan kwai shine ake ce masa lubbu akwai ainihin bawon da ya rufa kwai shine ake ce masa kishiru shi yasa malaman sufaye suka ce tauhidi ya kafi zuwa ga alkishru wa lubb wa lubbul lubbi wanda zamu ga al-imamu Abu al-Hamid al-Ghazali yayi wannan tafsiri din cikin Ihya'u Ulumuddin gwargwadon yadda nassin alqur'ani ya tabbatar kazalika Sheikh Abdul Qadir al-Jilani yayi wannan tafsir din cikin littafin sa Asrul Asrar fima yahtaju ilayhi al-abrar kaman yadda kuma zamu ga har yanzu Maulana Sheikh Ibrahim Iyas Sheikh islam shi ma ya kakkasa din kamar yadda magabata suka kakkasa a cikin tafsirin wato fi riyadi tafsir cewa wato akwai tauhidi wadda kowa da kowa yana cikin wannan lema din idan dai har ya riga ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah wanda shine suke ce masa tauhidul awam shine yadda kaman muka dauki misali na, na Abul Hamid al-Ghazali yayi dogon bayani dangane da kowane mutum akwai martabansa a gurin Allah kuma kowane mutum da akwai gwargwadon itikadin sa a gurin Allah dan mu utaqadat na zukata ba zai zamo daya ba wani babban bawan Allah ne wanda idan abu ya same shi ba zai kalla halittu ba zai ce daga Allah ne zai zamanto baya ganin komai sai Allah wanda Ibn Taymiya ya ambaci haka da al-fana'u an iradatu siwa a cikin littafin sa al-ubudiyya yace ai al-fana'u an iradatu siwa yana daga cikin fana'i wanda manya-manyan magabata bayan Allah suka yi irin wannan fana'i din yace ga ba Yazid al-Battani Abu Yazid al-Battani yana faɗi cikin maganganunsa uridu Allah uridu illa ma yuridu nan yana nuni ne zuwa ga wato alfana'u an iradati siwa kamar yadda ibnu taymiya ya kawo shi cikin littafin sa al-ubudiyya to kazalik abul hamid al-ghazali yayi wannan taqsim din ya yalwata bayani akan ya ya tauhidin awam yake ya ya tauhidin khawas yake ya ya tauhidin khassatul khassat yake wannan abubuwa ne da ya shafi malaman ma'aifa da malaman sufanci kuma ya yi daidai da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayani wa Jibril a cikin hadisin na sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fa akhbirni an al-islam fa akhbirni an al-iman fa akhbirni an al-ihsan ba ni labari akan al-islam ba ni labari akan al-iman ba ni labari akan al-ihsan waɗannan matakai al-islamu da al-imanu da al-ihsanu kaman jiki ne da zuciya da ruhi jiki zuciya ruhi al-islam shine gangan jiki na wato shari'an nan al-iman kuma shine zuciya na shari'an nan al-insan kuma shine ruhi na shari'an nan shi yasa mutana suka kasa sairi zuwa ga Allah ta hanya wato akwai masu tafiya cikin annabtu akwai masu tafiya cikin alqalbu akwai masu tafiya cikin arruhu akwai masu tafiya cikin asirru kowa dai akwai gwargwadon da Allah ubangiji yake bance shi da shi na kusanta shi da yayi da kuma zabansa da Allah ubangiji yayi to shi lubu kwaya ne da ke can cikin zuciya wanda ana kirga shi cikin matakin ƙarshe a imani ko kuma matakin ƙarshe a shari'a kamar yadda sufaya suke kawa maulana shehu ahmadu tijani radiyallahu anhu gwargwadon tafsirin da aka yi wa wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya amsa ma sayyidina Umaru da al-islamu al-imanu al-insan shehu tijani radiyallahu anhu ya ce akwai al-ibadatu akwai al-ubudiyatu akwai al-ubudatu al-ibadatu shine ka bauta ma Allah cikin maqamul islam ka zamanto tsantsancacce kuma ka tsaya bil haqqi kuma ka samu istiqama al ubudiyyatu kuma shine ka tsaya da gaske da bautan Allah cikin maqamul imani al ubudatu kuma shine ka tsaya da gaske da bautan Allah cikin maqamul ihsani shi ko a maqamul ihsani kamar yadda a karatun jiya na faɗa mana anan ne suka ce da akwai al muraqaba akwai al mujahada da akwai al fana'u wanda wannan duk wasu matakai ne na tafiya zuwa ga Allah ta'ala wanda kwaloluwan dai shine ka yi fana'i ga barin ganin wani Allah irin yadda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka tabbatar fa idza ahbabtuhu kuntu sam'a alladhi yasma'u bihi ko kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأوتينه ولئن استعاذني لأؤذنه Allah yake bawa na yakan bauta min ya bauta min ya bauta min sai na zama jinsa da ganinsa da maganansa da tafiyansa da duk motsinsa sai na zama wannan wannan shine abin da sufaye suke nufi da fana'i wannan mustalah din suka yi amfani da shi domin su nuna irin matakin tafiya cikin zuciya da kuma yanda bawa yake isa zuwa ga Allah ya mance da komai idan ba Allah ba wannan da ubangiji yace la ayatin li ulil albab ba ana maganin ulil uqul bane sabila da allubu yana cikin shine gaba da hankali shi yasa aka ce albasar shine gani na zuciya annazar shine gani na ido idan kaji Allah ya ce ulul absar to Allah yana nufin masu idan zuciya ne wanda suke ganin abu da idan zuciya ba da wai iya kwayen ido ba dan idan iya kwayen ido ne zai iya zama wa makaho sai yana da zamu ji Allah yana ce summun bukumul umi fa hum la yarji'una ko su ko kurane ne amma zamu ga kunnan sunanan suna ji makafi ne ga idan sunanan yana bude a ba ana nufin wannan idon bane ana nufin idon zuciya ne sabila da ainihin muradin da ake nufi da bawa shine ya tsarkaka daga daudodin da yake jikin gabobinsa ya koma amfani da zuciyarsa domin bautan Allah ta'ala shi yasa Allah wannan zuciyar yake dubawa Allah ba yana duba zallan aikin gaba bane idan zallan aikin gaba ne zai iya zama wa ukzuba zai iya zama wa ƙarya ka bauta ma Allah da gabobinka a zuciyarka baka gaskata shi ba amma idan bautan Allah da zuciya ne to dole zai zamanto shine misdaki na fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu ala wajhi al qalb a jikin mutum akwai gaba akwai tsoka wanda in ta gyaru jijjiki ya gyaru in ta baci jijjiki ya baci wannan tsokan ita ce zuciya zuciyar nan ita ce mahallu nazarin Allah zuciyar nan shine ake kiranta ka gyara zuciyar nan ka tsarkake zuciyar nan domin zuciyar ya cancanci bautan Allah ta gaskiya shine wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din ba a umurce su ba sai dan su bauta ma Allah mukhlisin suna tsarkake ma addinin su ma Allah ta'ala ba za ka ce kaza akan harshen ka zuciyanka ya saba da haka ba ba za ka aikata kaza da gabobinka zuciyanka ya saba ya saba da haka ba sabila da mene shi zuciya kabaya ne wanda Allah ubangiji shine ya san abin da yake koya a ciki to nan cewa da Allah ubangiji yayi la ayatin li ulil albabi ma'abota albab to yana nuni ne zuwa ga ba wai mujarradin musulmi ne zai iya shiga wannan matakin ba sai ya hada da imani bayan ya hada da imani sai ya hada da ihsani sai ya zamo zai iya shiga cikin ulul albab ma'abota hankali to ga ubangiji yana faɗa mana suwaye ulul albab yace allazina yadhkuruna allaha qiyaman sune suke bautan Allah suke zikirin Allah a tsaye wa qu'udan suke zikirin Allah a zaune wa ala junubihim suke zikirin Allah a gishingide wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi kuma ko da yaushe suna tunani cikin halittun Allah a cikin sammai da kasai in suka yi tunani suka yi tunani suka yi tunani sai su ce rabbana ma khalaqta hadha batila ya ubangiji baka halittu wannan halittun naka a kawai ba baka halittu su a banza ba subhanaka faqina azaban nar sarki ya tabbata gare ka ya Allah ya Allah ka tsare mu daga azaban wuta abinda zamu lura da shi anan Allah ubangiji da zai yi shimfiɗa akan suwaye ulul albab sai yayi nuni zuwa ga masu yawan ibadan Allah nan yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan malamai da yawa sun tafi akan azzikru anan ana nufin as-salatu ne suna yin sallah a tsaye idan ba za ku iya ba suna yi a zaune idan a zaune ma sun gagara suna yi a gishin kike saboda dukkan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar babu a wani lokacin da aka dauke wa mutum sallah sai dai idan baya cikin hankalinsa bai san lokacin sallan yayi ba saboda girman sallah inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta wani dalili da yasa na lura rashin lafiya a ce ba za ka yi azumi ba daga baya ka biya amma sallah idan ba za ka iya a tsaye ba sai kai a zaune kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafin wafatin sa da shekara daya nafilolin da yake yi da mafi yawa a zaune yake yi idan mutum ba zai iya a zaune ba ko da yana kishinkiɗe ne yana kwance ta dama ko yana kwance ta haguna ko yana kwance ta gadon bayansa a fiskantar da shi alƙibla in ma ba zai iya motsa gaɓoɓinsa ba ya yi imani da idonsa ya bauta ma Allah wannan yana nuni zuwa ga girman sallah da matsayin sallah da kuma yadda sallah ta zamanto mutum ba zai iya rabuwa da sallah ba a kowane hali sai dai idan yana cikin halin da bai cikin hankalinsa kuma bai ma san lokacin sallan yayi ba sai yasa mumini baya wasa da sallah al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah wa man tarakaha faqad kafara alkawarin da yake tsakaninmu da kafirai shine as-salah sallah wanda ya bar sallah ya zama kafiri sabila da haka nan wasu malamai kuma suka ce yana wato allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wato yana nuni zuwa ga khusus ana nufin sallah kuma yana nuni zuwa ga umum duk wani ambaton Allah da za a yi shi a tsaye duk wani ambaton Allah da za a yi shi a cikin gide ko a zaune ya shigo cikin wannan da'ira din allazina yadhkuruna Allah qiyaman masu zikirin Allah a tsaye وقعودا ما تذكر الله أزوني وعلى جنوبهم ما تذكر الله أكشنكي أنت بيتلتنا عائشة يا يمن ظن الله يكتشي كان رسول الله يذكر الله في جميع أهاليه من ظن الله قول يوشينا ذكر الله أقوم ذكر الله shi yasa lokacin da sahabbai suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zai cikin hadisin Abu Dharr al-Ghifari suka ce ya Rasulullah zahaba ahlud dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fudul amwalihim sai manzon Allah ya ce awalaysa qad ja'ala lakum Allah ma tasaddaqun inna li kulli takbiratin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tasbihatin sadaqa manzo Allah ya ce kowane kabbara sadaka ne ka ce Allahu akbar sadaka ne ka ce alhamdulillah sadaka ne ka ce la ilaha illallah sadaka ne ka ce la haula wala quwwata illa billah sadaka ne manzo Allah ya ce ka ga kazanta ma a hanya ka dauke sadaka ne lada za a baka ka ga abokinka ka masa murmushi akan fiskansa lada za a baka manzon Allah ya ce wa fi buti ahadikum kai ɗayan ku ya kusanci matansa ma lada za a bashi sahabbai suka ce ya rasulullah ayati ahaduna shahwatahu thumma yakunu lahu fiha ajrun yanzu manzon Allah ɗayan mu zai zo da sha'awan sai ji dadi kuma a bashi lada annabi me yace musu aw ra'aytum law ja'alaha fil haram kana alayhi wizru zalik yanzu ba ku ganin da a ce ya je yayi zina ne ya aikata haramun ne yana da laifin aikata haramun ne dan haka tunda ya aikata abin da Allah ya halatta masa ne yana da ladan abin da Allah ya halatta masa din sabila da haka zikirin Allah mutalab ne a gurin mutum ba wani lokacin da wai wannan lokacin ba lokacin zikiri bane a gurin manzon Allah kowane lokaci lokacin zikiri ne kana rasulullahi yazkuru Allah fi jami'i ahayinihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambaton Allah a koda yaushe ba wani lokacin da ba lokacin zikiri bane a gurin sa kuma zikiri ɗaya ne daga cikin matakan da zaka hazzabu ka zamanto na Allah ta'ala saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu rabon da ya kai da babu wani rabo da nasaran da ya kai mutum ya mutu harkan sa yana danyace da zikiran Allah ko menene yake ciki la ilaha illallah astaghfirullah la haula wala quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko da yaushe dai ya zamanto lazumin ka shine zikirin Allah idan kana yawan yin zikirin Allah to albarkan da zaka samu shine duk abin da ya same ka Allah zaka ambata amma kar ka zaci baka yawan zikirin Allah zaka zo ka mutu da kalmar shahada sai dai idan kayi sa'a sabila da menene harshen ka bai saba ba lokacin da mutuwan nan ta zo maka kuma ba kana cikin hankalinka bane ballantana ka gane bari yi dabara na nemo kalmar shahada kawai abinda harshen ka ya saba fada kawai abinda zaka ji harshen ka yana fada kenan shi yasa mu yawaita zikirin Allah a maimakon yanda muke shagaltuwa da wasanni muke shagaltuwa da abubuwan da ba su da muhimmanci mu kama yawan zikirin Allah zai taimaka mana kwarai da gaske zikirin Allah kashi biyu ne akwai zikiri muqayyadi akwai zikiri mutlaqi az-zikrul muqayyad da az-zikrul mutlaq kamar yadda wasu suka faɗa az-zikrul muqayyad shine zikiri wanda aka kayyade shi aka faɗi yadda za a yi shi daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaman albaqiyatu salihat albaqiyatu salihat manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da addu'o'in da mutum zai na yi bayan kowace sallah as-salawatul mafruḍa misali idan mutum ya idar da sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da sahabinsa bayan sallah in ya faɗi Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya faɗa sau uku Allah Ubangiji zai biya masa bukatunsa na duniya zai yaye masa bakin cikinsa kuma Allah Ubangiji zai saka shi cikin rahamansa kaga wannan manzon Allah ne ya koyar bayan sallah sannan manzon Allah ne ya koyar bayan sallah ka karanta subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah salata wa salatin talatin da uku walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah salata wa salatin talatin da uku wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar shi ma 33 sai ka cika da subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallah ko alwudu shakru iman walhamdulillah tamla'u al-mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw yamla'ani ma bayna as-sama'i wal ardi alola yana cika imani fadin alhamdulillah yana cika mizani fadin subhanallahi walhamdulillahi yana cika tsakanin sama da ƙasa da yawan lada saboda girman yawan fadansu to manzon Allah shi ya koyar da wannan yana cikin albaqiyatus salihat manzon Allah ne ya koyar da karanta ayatul kursi bayan sallah in mutum ya karanta sau daya bayan kowace sallah manzon Allah ya ce la yamna'uhu min dukulil jannati illa al-maut ba abin da zai hana shiga aljanna sai dai mutuwa inda har zai na karanta ayatul kursi bayan kowace sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya koyar da a karanta qul huwallahu sau uku a karanta mu'awwi zakani qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas sau uku bayan sallah wannan duk suna cikin albaqiyatus salihat wanda suna cikin zikiri muqayyadi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da su ya bayar da adadin yadda za a yi su akwai kuma zikirin da bai da kaidi ذكر ولا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وصبهوه بكرة وأسيلا في ذكر الله ديوا با إياكا shine yadda za ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi zikiri yayi zikiri yayi zikiri yayi zikiri wanda baya da iyaka wanda shi da kanta yana ce ya ayyuhan nasu tubu ila rabbikum wa inni la astaghfiru rabbi fil yawmi mi'ata marra ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ni kaina da bani sabo duk rana ina tuba sau ɗari a wani kaulin sau sau saba'in amma kuma tuban manzon Allah da tuban mu ba iri ɗaya bane ba iri ɗaya bane wannan duk yana cikin mene tsayuwa a gurin Allah da kuma fuskantar Allah sabila da yawan ambaton Allah yana daga cikin abin da zai kimtsa zuciyarka ta fuskanci Ubangiji. Masana sun ce wanda suke tafiya gurin Allah akwai alwasiluna akwai asfalikuna. Alwasiluna da asfalikuna. Asfalikuna su ne wanda suka tsaya da gaske suna yawan bauta. Shi yasa wato sufaye suka ce mallawir da lahu lawari da lahu. Duk wanda baya da zikirin da yake ja, baya da wuridin da yake ja, to waridi ba zai sauka cikin zuciyarsa ba. dole ka samu wani zikiri wanda zaka na ambaton Allah da shi domin ka kusanci Allah kamar yadda zamu ga Abu Hurairah duk rana duk rana yana yin la ilaha illallah ɗari da talbinsa a ingantaccen magana sai ya yi la ilaha illallah ɗari a dubu istighfari dubu salatin annabi dubu duk rana to kai wani adadi ka ware makanka wanda zaka na kusantan Allah da shi kar ka ce wai ka ware wani adadi makanka ka kusanci Allah da shi a bid'a ne kamar yadda wasu suke gani wanda ba su san menene mafhumin bid'a ba ba su san menene mafhumin bid'a ba ka ware wani adadi wanda Allah bai farzanta maka ba ya shiga cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu ko hatta ahbabtuhu bawa na ba zai bushe ba yana kusanta na bin nawafil da nafiloli wanda ba ni na farzanta masa ba yayi tai yayi tai yayi tai ba ni na fardanta masa ba sahabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ubay ibn Ka'ab ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ni din nan na raba addu'o'i na kashi uku addu'a na kashi ɗaya cikin kashi uku shine dinna ita maka salati yayi ya rasulullah annabi yace yayi amma in zaka kara yafi alkhairi yace ya rasulullah zan kasa addu'a na kashi uku kashi biyu dukka salati zan na yi maka kadai ya rasulullah yayi annabi yace masa yayi amma wa in zitta fa huwa khair idan ka kara yafi alkhairi yace ya rasulullahi duk addu'o'i na zan mai da shi yi maka salati annabi yace za a yaye maka bakin cikinka za a isar maka da bukatanka za a biya maka bukatunka kuma za a dauke maka wahalan duniya da lahira salatun manzon Allah shi ma duk yana cikin babi na zikiri duk yana cikin babi na zikiri kuma zikiri babu a wani yanayin da aka ce ba za a yi zikiri a wannan yanayin ba waɗanda suke wato maida addini gwargwadon yadda su suka gane wato ba su fahimci addini ba gaskiya kar ka ce abin da ka gane shi kadai ne addini a'a ba haka bane ka dauki cewa eh abin da ka gane shi kenan zalika mablaghuhum min al-ilm abin da ka gane gwargwadon ilimin ka kenan amma wa fawqa kulli zi ilmin alim kowane malami akwai malami sama da shi kar ka ce dan baka gane abu ba wani ba zai iya gane wannan abun ba kar ka ce dan baka yi abu ba ba za ka yi abu ba kada wani ya yi wannan abun ya zama to ma muka yace bauta kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa sun yi sabani akan wani tunani kuma duk ya tabbatar da su ya ce kai daidai kake kai ma daidai kake yi dan haka dan baka nau'o'in zikirin da wasu suke yi kada ka ce wannan zikiri na su laifi ne babu yadda aka ce ga ga a yanayin da ake so kai zikiri kai zikiri a ko da yaushe ko a tsaye ko a zaune ko a kishingide ko a ko a wani hali ne ka ambaci Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah ne yace ana inda zanni abdini wa ana ma'ahu idza zakarani fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin min mala'ihi ina tare da bawa na yin da yake zato na idan ya ambace ni shi kadai zan ambace shi ni kadai idan ya ambace ni cikin taron jama'a zan ambace shi cikin taron jama'an da sun fi jama'ansa kaga Allah ubangiji yana san mene ka ambace shi a koda yaushe ko kai ko kai ko kai ko a jama'a duk tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar Sannan Allah ya ga sahabbansa suna zikiri hadisi ne ingantacce ruwayan al-Imam Muslim yana nan cikin sahihu Muslim nan cikin riyadu salihin zaka ga yadda Imam Nawawi ya nakalto wannan hadisi din manzon Allah ya fito ya ga sahabbai sun yi dandazo suna zikiri yace me kuke yi zikiri suna kaga murya muryan su annabi ya ji daga gida ya fito to kaga kai a ina ka samo cewa ba za a daga murya ana zikiri ba a ina ka samo a ina ka samu ga sahabbai sun daga murya suna zikiri annabi ya ji daga gida ya fito ma ajlasakum fi huna me suke yi anan abinda annabi ya tambaye su kenan suka ce jalasna nazkurullaha wa nahmiduhu ala ma hadana lil islam wa man bihi alaina ya rasulullahi muna zikirin Allah ne muna gode ma Allah bai wanda ya mana da musulunci kuma ya mana baiwa da imani amma ajlasakum illa zaka kun tabbatar ba abin da ya zama da ku sai wannan suka ce Allahi ma ajlasana illa zaka mun rance da Allah abin da muke yi kenan ya Rasulullah annabi yace amma inni lam astahlifakum tuhmatan lakum lam astahlifkum tuhmatan lakum ban ce ku rance dan ina ƙaryata ku ko ina tuhuman ku ba walakinahu atani jibril jibril ne zo mun fa akhbarani inna Allah yubahi bikum al malaika ya bani labari cewa Allah yana ta alfahari da ku a gurin mala'iku kaga wannan annabi ya same su sun taru ne suna zikiri ruwayan ma abin da yake aka ce kharaja rasulullah wa ala hilkatin hilkatin shine dajira ayi zaube ana zikiri la ilaha illallah la ilaha illallah ko subhanallah subhanallah subhanallah la haula wala quwwata illa billah ko ma wani irin nau'i ne annabi bai hana ba ga hadisin inna lillahi mala'ikatun sayyahuna fil ardi yastaguna majalis adh-dhikr fa idha marru bi qawmin yadhkuruna Allah tanadaw ihalubu ila hajatikum فيهفوهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عبادك دوام حديث من الإمام مسلم wanda yake da ruwayoyi mabambanta Allah na da mala'ikun da yawo suke yi suna neman gurin da aka taru ana zikiri duk gurin da suka ga ana zikiri sai su kira ƴan uwansu mala'iku su ce ku zo ku zo ku zo ga abin da muke nema sai hukuhun su tare su su yi ta kewaye su haske sun dangane da sama ta ɗaya Allah ya ce min aina jikin daga ina kuke kuma Allah ya san daga yadda kuke amma Allah sai ce daga ina su ce mun zo daga gurin bayinka me kuka same su suna yi mun same su suna maka tasbihi suna maka tahmidi suna girmama ka ya Allah me suke so aljanna to ku shaida na ba su aljanna da ne suke neman tsari wuta ku shaida na tsare su gaba wuta ya ubangiji akwai wani wanda ya zo ba ya zo zikiri bane ya zo ne wani bukata daban yana gefe an Allah yake shi ma duka an gafarta masa sabila da su wanda ya zauna da su baya zama wa marashin rago hadisi ne ingantacce duk a ina mutum ya mamance da waɗannan hadisi zikiri nau'i nau'i ne karatun qur'ani zikiri ne la ilaha illallah zikiri ne istighfari zikiri ne duk wani nau'in ibada zikiri ne amma mafificin zikiri shine la ilaha illallah abdalu zikiri la ilaha illallah mafi jikin zikiri shine la ilaha illallah a wani hadisin manzon Allah yace afdalu ma qultuhu ana wa wannabiyuna min qabli la ilaha illallah fiyayyan abin da na faɗa ni da annabawa gabani ne shine la ilaha illallah a wani hadisin aka ce annabi Musa ya ce ya ubangiji ka bani wani abu wadda baka taba ba mu wani kaman sa ba Allah sai ya ce ma annabi Musa ya Musa qul la ilaha illallah ya kai Musa ka ce la ilaha illallah annabi Musa ya ce ai na san wannan ya ubangiji yace to ya Musa da za a daura duk duniyar nan da abin da yake cikin ta a sikeli a daura la ilaha illallah a sikeli la ilaha illallah zai janye duniya da abin da yake cikin duniya dan haka mu bar tsangwamin masu zikiri dan Allah idan ba za ka yi ba ka bar masu yi kin Allah ne ka hana ayi zikiri cikin masallaci kin Allah ne shi ne zikirin sunan babanka ya kira sunan babanka ya kira ba ba dakin ba na Allah bane kace to an zo an ce la ilaha illallah ka ce a bari anya na Allah ne kuwa naka ne ba na Allah bane idan na Allah ne zaka bari kowa ya zo ya yi nau'in zikirin da zai yi kuma nazala muhim man mana masajid Allah ya an yuzkara fi hasmuhu wa ka yafi karabiha babu rusa masallaci kaman ka hana ayi zikiri a cikin masallaci babu kaman to in kan rasa kwakwalwan mutane yana ina ne yana ina ne akwai ladduba na zikiri akwai eh akwai ladduba na zikiri mutum ba zai zo yana zikiri yayi ta yayi ta hankoro yana wasu abubuwa na rashin natsuwa a ala bi zikri llahi tatma'innul qulub zikiri yakan sa nutsuwan zuciya ne yakan sa kwanciyar hankali ne nau'o'in zikirin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar wato duka zikiri ne da wanda sahabbansa suka yi da wanda tabi'ai suka yi da wanda tabi'u tabi'una suka yi da wanda sufaye suka zo suka fitar da shi cikin dariƙun su duka waɗannan azkar din azkar ne da suke saka zuciya ya yi laushi suke saka zuciya ya kaskanta a gaban Allah ta'ala ba wai yakan saka zuciya ya fandare bane zuciya laushi yake yi ya samu sukuni ya samu natsuwa amma baki dai ana mutum ya shiga jazba ba jazba da gaske akwai ibnu taymiya ya tabbatar da akwai ta abin da yasa mafi yawa in kan ambato ibnu taymiya sabila da wato mu zamo wato a bangare biyu idan ka ce mu ne muka faɗa to gana ka kai ma ya faɗi yes ya faɗi cikin littafin nan fatawa sala da aka tambaye shi akan zikiri wasu ila an rajulin yankiru ala ahli zikiri يقول لهم هذا الذكر بدعة وجهركم بالذكر بدعة وهم يفتتحون بالقرآن ويكتتبون ويجمعون التسبيح والتحميد والهوقلة من يبات عمتا an tambaye shi aka ce me zaka ce dangane da mutanen da suke taruwa suna zikiri suna daga murya me zaka ce dangane da wannan yace ai zikiri da ambaton Allah yana daga cikin afdalul qurbati ila Allah manyan abin da suke kai mutum zuwa ga Allah ya kawo hujjoji da sauransu daga ƙarshe su akwai abin da yake faruwa inda sima'i lokacin da mutum yake jin ana zikiri kana tsaye sai ka ji ana zikiri da ka ji wani irin tsiri da wani irin intijani yana kama ka yace dalilin wannan zaka ga wasu sun suma wasu sun yi kururuwa suna ihu wasu sun faɗi magashiyan yace wannan duka da akwai shi cikin magabata akwai shi cikin tabi'ai yace idan dai jazba ce ta kama mutum fa haza in kana zahibu wa maglubun lam yulab in dai mutum jazba ne ya kama shi ba za a zarge shi ba kama kar ya kuna fi tabi'in kamar yadda da akwai a cikin tabi'ai ibn al-munkadir malamin imamu malik ana ambatan sunan annabi a gabansa to an taɓo zuciyarsa zai faɗi magashiyan ya suma saboda haka duk ire-iren waɗannan abubuwan babu mai musa su sai jihar idan ba za ka yi ba ka bar masu yi su kar ka yi musu wa mai zikirin Allah in mutum ya ce la ilaha illallah baka da ikon ka shigo huruminsa ka keta huruminsa a gaban ubangiji baka da shi amma saboda kiran sabani tsakanin al'umma mutum musulmi na ce la ilaha illallah ka ce masa kafiri mutum musulmi yana yin sallah yana azumi ka ce masa kafiri dan Allah dan annabi ne zaka ce ma Allah irin wannan tabargaza ka ji ana jawo mutum aya yana ce kai ni shi wuta kai ni shi jahannama kai ka da shi jahannaman ta fata wannan duka yana daga cikin jahilci da muna kiran matasa da yawa irin wannan zazzafan bakin aqidan da ake daura fa kai don Allah ku sassauta ma kanku ku nemi ilimi ku tattauta wa kanku malaman ku ba annabawa bane da su iya daidai da su iya kuskure malami idan ya zo yayi magana ka ji hujjarsa in ya faɗi hujjar da ka gamta da shi ka ɗauka ba ruwanka ka yi amfani da shi saboda kullum yusibu wa yusiru illa fahimu hadha al-qabr koko illa fahimu hadha al-qabr kamar yadda malik ya faɗa ita kullum minna yusibu kowa a cikin mu yana yin daidai yana kuskurewa annabi ne kawai baya baya kuskurewa shine ma'asumi saboda haka zikirin Allah ala ayyi halin ala ayyi halin zikirin Allah matlub ne a gurin bawa kada ka yarda ka bari zuciyanka yayi nisa da Allah babu abin da zai taimake ka a gurin Allah kaman kana yawan ambatansa har zuciyanka ya zama danye shakaf a gurin ubangiji kana yawan ambatan ubangiji har sai ubangiji ya saukar da wani fitila a zuciyanka wanda ta hanyar wannan fitilan zaka na karban waridatu daga gurin Allah waridatun nan daga gurin Allah ilimi ne da ba a karanta shi a littafi kuma ba a gurin malami ake ji ba ilimi ne ladunni wanda Allah ya ce wa allamnahu min ladunna ilman mun ba shi ilimi daga gurin mu ilimi ne zaka ji yana sauka a zuciyanka har ce zaka ji yana sauka a zuciyanka nutsuwa zaka ji yana sauka a jikin a zuciyanka sabila da kalijin yin zikiri Allah ubangiji ya taimake mu الذين يذكرون الله قياما سوني ما سأمتهم الله أتأي وقعودا ما سأمتهم الله أزوني وعلى جنوبهم ما سأمتهم الله أجسم كده ويتفكرون في خلق السماوات والأرض bayan suna bikirin suna ta tunani cikin halittar sammai da kasai suna ce rabbana ma khalaqta hadha batila a jiya mun yi bayani akan menene matsayi na at-tafakkur tunani har na kawo mana magana na ibnu ata'illah iskandar da yake ma na fa'al mar'a mislu uzlatin yadkhulu biha maidan fikratin ba abin da zai amfani mutum kaman mutum ya tuku ya bar mutane ya je ya kama yin zikirin Allah mu'amala da mutane idan ba zikiri za a yi ba kalitan mutane shi ya maka alkhairi ayi zikiri ko ayi karatun qur'ani ko ayi kasuwanci ko a nemi yaddan Allah idan ba wannan bane ka bar mutane babu alkhairi ka zauna kai ɗayansa kamar yadda za mu ga haka cikin rayuwar manzon Allah ya tabbata cikin ingantaccen hadisi wadda aka rawaita daga sayyidatuna Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha tace ina kwance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daddare cikin mayafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana neman ina neman ina neman alfarma daga gurin ki tace menene ya rasulullah annabi yace ina son nayi sallah kaga yanda manzon Allah sallallahu sallah zai yi na nafila amma yana neman izinin abokiyar zaman sa zuriya da kai ya shiga cikin haƙƙinta kin min izini da yi sallar nafila tace ya rasulullahi ina son zama da kai amma ya rasulullahi ka bauta ma Allah tace manzon Allah ya tashi yayi alula yana idan da alula ya zo ya kabbara sallah ya kabbara sallah bayan ya kabbara sallah yayi wasu ibadu haka yana ta bautan Allah na ta bautan Allah na ta bautan Allah can sai ga Bilal ibn Abi Rabah ya shigo mai kiran sallan manzon Allah kenan Bilal ya shigo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shigo gurin manzon Allah sai ya ga annabi yana ta kuka yana ta kuka sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah menene ya saka ka kuka atabiki ya rasulullah wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar kana kuka ya manzon Allah bayan Allah ya yace maka abinda ya gabata da abinda zai zo a gaba ai kai ba wanda za ka yi kuka bane sai dai a ganka kana ta murna ya rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Bilal ya Bilal afala akunu abdan shakuran ya kai Bilal ashe ba zan zamo bawa mai godiyan Allah ba ولقد أنزل الله علي هذه الليلة أولا درم الله يا سوكر من دون آية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله يا توقد wannan ayan a daren nan dan haka ya zamo dole na yi kuka ya bilal manzon Allah ya ce wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar azaba ya tabbata ga mutumin da ya karanta wannan ayan ba tare da ya tsaya yayi tunani cikin wannan aya ba ويل لمن قرأها ولم يتفكر Allah na kiranka ka yi tunani shi yasa na faɗa mana abubuwan da manya-manyan magabata suka faɗa suka ce ka zauna ka yi tunani na awa ɗaya ya fi ibadan zamani ga baki ɗaya ka yi tunani amma ba tunani irin na dolaye ba tunani cikin Allah kamance da duniya kamance da abin da yake cikinta kana tuna ubangiji da isan ubangiji kana kallon ayatullahi kana shuhudin ubangiji ta hanyar ayoyin Allah wannan shine tafakkurin da ake nema ba tafakkuri mara kan gado ba tafakkuri mara lissafi tafakkuri akan duniya da yaya da mata da sauran wannan duk sunansa wannan ba ba ba shine tafakkurin da Allah yake kiran mutum yayi ba tafakkurin nan da ya fada yanzu ne ila ibn sayfa khuliqat wa ila samai kayfa rufi'at tukan raqumi su gani mana su kalli sama su gani mana su kalli kassai su kalli yadda ubangiji ya saka ayoyinsa a ko'ina yadda ubangiji ya sa inda za ka ɗauki allura ka jefa shi cikin ruwa saboda nauyi wannan alluran zai nutse a cikin ruwa amma ga jirgin ƙasa Allah ubangiji ya bar ta ta hau kan ruwa an loda mata kaya mai nauyin mita da yawa ita kuma bata nutse ƙasa ba wannan aikisan Allah ne wannan ayyukan Allah ne ka duba yadda ubangiji ya halicci mutum daga manin kwana arba'in ya zama jini kwana arba'in ya zama tsoka kwana arba'in aka hura masa rai haka aka rubanya rubanya har ya kai zuwa lokacin da zai fito daga maniyi kuma a maniyin ba wai maniyin gaba ɗaya ba cikin maniyin da zai shiga farjin mace Allah ubangiji ya halitta ɗa a ciki aka ce shi wato ɗigo ɗaya cikin kashin miliyoyi ba ɗaya cikin kashin miliyoyi Allah zai zaɓo ya halice halittarsa da shi to waye ya isa ya san Allah idan ba arufi ba dole idan baka san ubangiji a zuciyanka ba to kai ta bautan ubangiji ka nemi ubangiji ya buɗe maka zuciyarka domin ka san shi dan ya ce ta'rifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kaifa ta'budun ku sani kafin ku bauta mu in ba ku sani ba yaya za a yi ku bauta mu ga ingantaccen hadisi daga Abu Hurairah dangane da wannan aya idan muka duba wannan ayan da inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari za mu ga sune daga wannan ayan zuwa karshen Alu Imran ayoyi goma ne to ingantaccen hadisi daga Abu Hurairah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karanta ayoyin nan na ƙarshen suratul baqara a na ƙarshen suratul ali imran duk daren duniya sai ya karanta saboda haka kai maka kalazinci karantawa kamar yadda muka faɗi akan amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi annabi yana karanta su duk dare to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layl har zuwa ƙarshen sura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa duk dare aka ce annabi Musa alaihi salam wani lokaci ya tambayi ubangiji yace ma ubangiji ya rab aqribun anta fa'unaji an ba'idun fa'unaji ya Allah a kusa kake sai ina magana da kai munajati kaman gani ga ka ko a nesa kake sai ina kiran ka ina ce ya Allah ya rabbi ya rabbi ya rabbi ina tambayan ubangiji a qaribun an ba'id ya rabbi sai Allah ubangiji yake ma annabi Musa ana jalisu man zakarani ni abokin zaman wanda ya ambace ni duk wanda yake Allah to Allah ubangiji yana tare da shi azkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun ku ambace ni zan ambace ku ku gode min kada ku kafirce mu saboda haka mu dage da zikirin Allah kuma bayan zikirin Allah muna saka kwakwalwar mu yana tunani akan ubangiji yana tunani akan ayoyin Allah to za mu fa'idantu a wannan aya da abubuwa kamar haka wanda za mu shige da sauri zuwa aya na gaba wannan aya malamai sun ce tana karantar da wato wato yiwuwan idan mutum ba zai iya yin sallah a tsaye ba ya yi sallah a zaune kamar yadda mazhaban malikiya sun tabbatar da haka a da sauran mazahibu idan mutum ba zai iya yin sallah bai da kudirar ya sallah a tsaye ya yi a zaune idan a zaunen ma ba zai iya ba sai ya yi jingina ya yi a jingine idan ba zai iya yi ba a jingine sai a kwance ya yi a kwance ko ta baya ko ta gaba duk yanda ya dai Allah ubangiji dai bai dauke masa sallah ba babu lokacin da Allah ubangiji ya dauke sallah ma bawa wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi suna tunani cikin halittun sammai da karsai suna cewa rabbana ma khalaqta hadha batila ya ubangiji baka halittu wa'innan halittuna ka a banza ba subhanaka zarki ya tabbata a gare ka faqina azaban nari ya Allah ka tsare mu daga azaban wuta amin ya rabbal alamin
ربنا إنك من تدخل النار فقد فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار
ربنا إنك من تدخل النار فقد, فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار الله أبنجي يتي آه سوى النباين الله wanda suke tunani cikin wato malakutus samawati wal ardi suna cewa rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita ubangijin mu duk wanda ka shigar da shi wuta faqad akhzaita wa haqiqa ka kunyatar da shi duk wanda ka saka shi a cikin wuta ka kunyatar da shi ya fallasa yayi asara wa ma lizalimin min ansar azzalumai ba su da wanda zai taimake su ya kawo musu dauki a gurin Allah lokacin da wato bala'i ya rufa su ba su da wanda zai taimake su a gurin Allah to anan azzalumai anan wajen babban zalunci shine shirka sabon Allah wato zalunci ne shi ma duk lokacin da ka saba ma Allah to ka zalunci kanka ne dan babu zalunci da yake ka saba ma Allah sabila da babban zalunci shine ka aikata ma kanka abinda bala'in abin zai dawo zuwa gare ka duk saban Allah da kai bala'in abu zai dawo zuwa gare ka to ka zalunci kanka babban zalunci kuma shine kai shirka ma Allah inna shirka la zulmun azim shirka ma Allah da hada Allah da wani nisa babban zalunci ne da kafirci to wa ma lizalimin min ansar azzalimai ba su da wanda za su kawo musu dauki su taimaka musu Allah ubangiji ya fitar da mu cikin wanda za su zalunci kansu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وتوفنا مع الأبرار
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار الله أبنجي يتي waɗannan bayi wanda suke tunani cikin malakutu samawati wal ardi waɗannan bayi da aka siffanta su da suna zikirin Allah a tsaye da zaune da gishingide yana cikin addu'o'insu suna cewa rabbana ya ubangijinmu inna na sami'ina munadiyar mun ji annabi muhammadu munadiyan a nan wajen malaman tafsiri suka ce manzon Allah ne mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yunadi bil imani yana kira zuwa ga imani yana ce an aminu bi rabbikum fa amanna ku yi imani da ubangijinku wanda ya halicce ku daga babu da babu ku yazo ya samar da ku sannan bayan ya samar da ku zai ɗauki ranku ya kai ku zuwa wani waje daban to ku yi imani da wannan ubangiji an aminu bi rabbikum ku yi imani da mahaliccinku wanda ya raine ku akwai bambanci tsakanin ar-rabb da al-ilahu ilahu yana nuni ne zuwa ga uluhiyan Allah ta'ala da kuma kasancewa kowa zai kare ya koma zuwa ga Allah la ma'budu bil haqqi illa Allah rabb kuma yana nuni ne zuwa ga yanda Allah ya raine ka tun kana cikin ma'aifa tun daga nash'arka ta farko tana manini waye zai iya raine ka a wannan lokacin ya raine ka ka zama jini ya raine ka ka zama tsoka ya raine ka ya raine ka baka ci baka sha wata tara a cikin mahaifiyanka Allah shi ya san yadda kake ci ya san yadda kake sha ya san yadda kake ba wani ya san yadda kake bayan gida malamai suka ce shi yasa Allah ubangiji ya ce kula a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas yayi amfani da rabbu a farko dangane da mutane rabbin nasi mai rainan mutane lokacin da mutane suke cikin mahaifa wanda babu wanda zai iya rainan da a wannan lokaci idan ba Allah ba kula a'udhu bi rabbin nas malikin nas shine wanda ya mallaki wato ya mallaki mutane bayan mutane sun fito duniya babu abin da suke nema sai a saurati shugabanci wanda wannan shugabanci zai wajjaha su zuwa ga Allah to Allah shine malik shine sarkin mutane lokacin da mutane suke zuba kara zube in sun zo duniya to Allah ne sarkin su kaga akwai bambanci tsakanin rabbu da malik to annasu din take uku ne annasu na farko wanda suke cikin mahaifa annasu na biyu wanda suka fito suna tasowa cikin duniya annasu na uku kuma lokacin da mutane shekarunsu na karewa a rayuwar duniya ya zo to su ne ilahin na ubangijin mutane lokacin da mutane za su mutu su koma zuwa ga Allah shi yasa aka ce wato sunan Allah Allahu wasu suka ce daga ilahu yake ilahu Allahu ilahu ilahu kuma a larabci suka ce fasararsa shi ne makoma kowane abu zai kare ya koma ga Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma gurin Allah za mu koma kullu man alaiha fan kowa zai kare wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram Allah shine zai wanzu buwayayye wanda yake da isa da karamci to ma'anar rabb rabb wani zai iya zama wa rabbu amma babu wanda zai iya zama wa ilahu in ba Allah ba la ma'budu bil haqqi illa Allah shine ma'anar la ilaha illa Allah la ma'budu bil haqqi illa Allah idan kuma aka ce wato aka ce rabb babanka ma zai iya zama wa rabbuka ubangidanka mai gidanka baba mahaifiyar ana ce masa rabbul manzili ko ubangida rabbatul baiti uwar gida mai rainon gida da sauransu amma Allahu ilahu babu wanda zai iya zama wannan to muminai suna cewa rabbana innana sami'na munadiyan lil imani ya ubangiji mun ji mai kira zuwa ga imani yana ce an aminu da rabbikum fa amanna ku yi imani da ubangijinku sai muka yi imani rabbana ya allah innaka ghafurur rahim ko إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا يا الله كغافر كما ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا كتنكر من مونا نمو وتوفنا مع الأبرار ya Allah ka kashe mu tare da nagartattun mutane waɗanda suka zamanto mutanen kirki wannan addu'ar da suke yi kenan ina ga za mu tsaya a nan saboda lokaci za mu amsa tambaya insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi na kuskure Allah ya fi mana akwai lokacin tambaya to insha Allah sai gobe idan an ga saura minti goma kuma ku taya mu dubawa in sauran minti goma sai ku sanar da mu sai mu mu amsa tambayoyin ku sabila da mun tara tambayoyin da yawa ba mu amsa ba اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله